بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مصرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin a yau za mu ɗora daga babin da yake hana yin tafiya a takalmi guda ɗaya na قال رحمه الله نعم باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر babin da yake nuni akan cewa makaruhi ne a yi tafiya a takalmi guda ɗaya hakanan makaruhi ne a yi tafiya a kufi ɗaya in ba da wani uzuri ba sannan babin yana bayani akan cewa makaruhi ne a sanya takalmi ko kuma kufi a tsaye in ba da wani uzuri ba ma'ana a zauna an za a sa عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi manzo allah jira da abinci allah su tabbata a gare shi ya ce لا يمشي أحدكم في نعل واحدة kada ɗayan ku ya yi tafiya a takalmi guda ɗaya لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا ko dai ya sa su tare ko kuma ya cire su gaba ɗaya
وفي رواية أو ليح أو ليحفهما جميعا متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa in ji Abu Huraira
إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها idan hancin takalmin ɗayan ku ya yanke to kada ya yi tafiya a takalmi ɗaya har sai ya gyara ta رواه مسلم Muslim ne ya rawaito وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما an karɓo daga jabir Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana mutum ya sanya takalmi a tsaye رواه أبو داود بإسناد حسن Abu Dawud ne ya rawaito da sanadi mai kyau
باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره babin da yake nuna cewa haramun ne a bar wuta a kunne a gida lokacin da za a yi bacci kuma wutan nan kowace iri ce.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون kada ku dinga barin wuta a gidajenku lokacin da za ku yi bacci متفق عليه Bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال an karɓo daga abu musa alashari allah ya yarda da shi ya ce
احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل wani gida ya ƙone da mutanen da suke ciki a madina da daddare فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنه Loka- قال lokacin da aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru sai yake cewa
إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فط- فأطفئوها wannan wutar da kuke gani makiyar ku ce da haka idan kun yi bacci ku kashe ta متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga jabir Allah ya yarda da shi yake cewa azala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج ku dinga rufe ƙwarrai sannan ku dinga kulle eh, salka ta ruwa sannan ku dinga rufe ƙofa kuma ku dinga kashe fitilu فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء saboda shaidan baya warware kullin da aka yi wa salka ta ruwa sannan baya buɗe ƙofa ba kuma ya buɗe rufin da yake kan ƙwarya
فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم idan kuma ɗayanku bai samu wani abu wanda zai rufe da shi ba to ko da ice ne ya samu to ya ɗora a kan ƙwaryar ya ambaci sunan Allah saboda ɓera tana haɗa wuta ta ƙona wa mutane gidansu idan suna bacci رواه مسلم musulun ne ya rawaito باب النهي عن التكلف babin da yake hani akan kakale
قال الله تعالى
Allah yana cewa
قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ka ce ni fa ba na roƙonku wani lada kuma wa ma ana minal mutakallifin ni ba na cikin masu kakale waɗanda za su ɗora wa kansu abin da ba za su iya ba ko kuma waɗanda za su yi ta ƙoƙarin sai sun yi abin da za su burge mutane tare da cewa ba su iya abin ba وعن عمر رضي الله عنه قال نهينا عن التكلف an karɓo daga umar allah ya yarda da shi yake cewa an hana mu yin kakale kakale رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال an karɓo daga masruq Allah ya yarda da shi yake cewa mun shiga wajen Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi sai ya ce يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ya ku mutane wanda ya san wani abu to ya faɗe shi ومن لم يعلم فليقل الله أعلم wanda bai san komai ba kuma to ya ce Allah ne mafi sani فإن, فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم saboda yana daga cikin ilimi abin da baka sani ba ka mayar da sani zuwa ga Allah قال الله تعالى لنبيه Allah yana cewa ga annabinsa قل sallallahu ما alaihi wasallam, أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ka ce ni fa ba na roƙonku ba ni wani abu na lada kuma ni ba ni daga cikin masu kakane-kakane رواه البخاري bukari ne ya rawaito باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ون- ونتف الشعر و ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور babin da yake nuna cewa haramun ne a yi wa mamaci ruri haramun ne a dinga marin kumatu sannan haramun ne a dinga yaga aljihu ko a dinga cire eh, gashi ana aske shi ana kiran bala'i saboda wani ya mutu
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال An karɓo daga Umar Allah ya yarda da shi yana cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه mamaci ana yi masa azaba a kabarinsa mutukar ana masa kuka.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال An karɓo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "Ga Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية duk wanda yake dukan kumatu yake yaga aljihu yake yin kiraye-kiraye irin na jahiliya idan aka yi mutuwa to ba shi daga cikin mu.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله Abu Burda ɗan gidan Abu Musa al-Ash'ari yake cewa Abu Musa al-Ash'ari ya yi ciwo sai ni ya suma. A lokacin da ya suma kansa yana kan cinyar ɗaya daga cikin matansa.
فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا Sai ta dinga ruri tana ƙara. Amma shi Abu Musa al-Ash'ari bai iya ce mata komai ba a lokacin da yake sume.
فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da ya farka sai yake cewa na barranta daga abin da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya barranta daga shi إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kubutar da kanshi ya barrantar da kanshi daga wacce take ɗaga murya a lokacin da aka yi mutuwa da kuma wacce take aske gashin kanta da wacce take yaga kaya saboda an yi mutuwa متفق عليه bukari da muslim ne suka rawaito وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال an karɓo daga mugira ɗan shuba Allah yarda da shi ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة duk wanda aka yi masa kuka aka yi masa ruri to za a yi masa azaba da wannan kukan da aka yi masa amma dai wasu daga cikin malaman hadisi suna cewa wannan yana faruwa ne idan mutum ya yi wasiya a masa ko kuma idan ya san danginsa suna yi amma kafin ya mutu bai hana su ba amma mutukar ba da saninsa aka yi masa ba to Allah baya ɗora wa wata rai zunubin wata rai na متفق عليه kwari da musulun ne suka rawaito وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت an karɓo daga ummu atiya Allah ya yarda da ita tana cewa أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح manzo Allah tira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi alƙawari da mu a lokacin da zamu mu mubaya'a kada mu dinga yin ƙara muna yin ruri idan an yi mutuwa متفق عليه kwari da musulun ne suka rawaito وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال an karɓo daga Noman ɗan Bashir Allah ya yarda da su yana cewa أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي واجب له وكذا وكذا تعدد عليه Abdullahi ɗan Rawaha ya suma sai ‘yan uwarsa ta dinga kuka tana cewa wayo kai sona wayo na shiga uku ta dinga faɗan abubuwansa waɗanda take ganin ya yi su masu mahimmanci tana kuma kiran bala'i.
فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك
bayan ya farka sai yake cewa duk abin da kika faɗa a kaina na mahimmanci na ko darajata to sai an tambaye ni an ce da gaske haka kake رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karbo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi ya ce اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى sa dan ubada ya yi fama da ciwo فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم sai annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi da abdurrahman bin auf da sa dan abi waqas da abdullahi bin mas'ud suka tafi gaishe shi فلما دخل عليه وجده في غشية فقال أقضى lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen shi sai ya same shi a sume sai yake tambaya ya rasu ne فقالوا لا يا رسول الله sai suka ce ya manzan Allah bai rasu ba yana nan da ran shi فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka lokacin da mutane suka ga annabi ya yi kuka su ma sai suka fashe da kuka قال ألا تسمعون sai manzan Allah ya ce ba za ku saurara ba إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم Allah baya yin azaba saboda hawayen da aka yi ko kuma saboda baƙin cikin zuciya, amma Allah yana yin azaba ne ta hanyar harshe ko kuma ya rahama.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Malik al-Ash'ari Allah ya yarda da shi.
قال ya ce, رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin wannan hadisin matar da take yin kuka da ruhi idan an yi mutuwa matuƙar bata tuba ba kafin ta mutu to ranar alkiyama za a tsayar da ita tana da wata tufa wacce aka yi ta da kwanta sannan kuma tana da wata riga wacce aka yi ta da jarab jarab wata wata wata cuta ce wacce take faruwa a fata akwai malaman da suka ce abin da ake nufi da wadir'un min jarab ma'ana zai zama wannan cutar gaba ɗaya ita ce za ta zama rigarta muslim ne ya rawaito وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه yake cewa an karɓo daga usaid bin abi usaid tabi'i daga wata mace daga cikin waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam mubaya'a take cewa yana daga cikin ma'aruf ɗin da annabi sallallahu alaihi wa sallam muka yi mubaya'a a kan shi mana abin abubuwa masu kyau masu mahimmanci da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mubaya'a da mata a kansu take cewa daga ciki abubuwan da muka yi alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba za mu saba masa akai ba
Allah nakhmisha wajhan wala nad'u wailan wala nashqa jayban wala nanshura sha'ra kada mu yaji fuskan mu mana mu yakushi fuskan mu idan aka yi mana mutuwa kada kuma mu dinga kiran bala'i kada kuma mu dinga yaga tufa kada kuma mu dinga rarraba gashinmu saboda bala'i mu dinga tsatsaga gashin kanmu.
رواه أبو داود بإسناد حسن أبو داود نيرويتو دا سندي من كو وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكر بودا أبو موسى الله يردد شيء كتوا manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma min mayyitin yamutu fa yaqumu bakihim fa yaqul wa jabala wa sayyida aw nahwa dhalika illa wukila bihi malakani yalhazanihi ahakaza kunt
Abu Musa al-Ashari yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce babu wani mutum da zai mutu ya zama cewa waɗanda suke masa kuka su miƙe su dinga kiran cewa ya shugabanmu ya gwarzonmu ya kazaɗinmu face sai an wakilta masa wasu mala'iku guda biyu waɗanda za su dinga tunkuɗa shi da hannu su dinga dukan ƙirjinsa da hannunsu suna cewa dama haka kake
رواه الترمذي وقال حديث حسن الترمذي يرويته كما يكوتة حديثه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira Allah yarda da shi yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da min Allah tabbata a gare shi ya ce isnatani fil nasi huma bihim kufr abubuwa guda biyu karamin kafirci ne kuma dukkan su mutane suna aikatawa at-ta'nu fil nasabi wan niyahatu 'ala al-mayyit sukan nasaban mutane da kuma yin kuka ga mutumin da ya mutu
رواه مسلم مسلم ne ya rawaito
باب النهي عن اتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرم وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك باب da yake hani game da zuwa wajen bokaye da 'yan duba da kuma malaman tsubu da makamancin haka عن عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga aisha allah yarda da ita tana cewa سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi wasu mutane sun tambaye shi game da bokaye فقال ليس بشيء sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai bokanci aikin banza ne ba wani abu bane فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانا بشيء فيكون حقا sai suka ce to ai kuma ya manzan Allah wani lokacin sukan faɗa mana wasu abubuwan sai su zamo gaskiya
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يقطفها يقطفها الجني فيقرها في أذن وليه
na'am فيخلطون معها مئة كذبة sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa to ai waccan wata kalma ce ta gaskiya da aljani yake sato ta saboda haka idan ya ji wannan kalmar da mala'iku suka faɗa sai ya haɗa ta da ƙarya guda ɗari sai shi kuma ya je ya ba da ita ga malamin duba wannan shine dalilin da ya sa wani lokacin ya faɗi wani abin sai ku ji ya zama gaskiya
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول A wata ruwayar kuma ta Bukhari, Aisha Allah ya yarda da ita, ta ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم
Ah, Nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda take cewa ta ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa tabbas mala'iku suna sauka a cikin girgije saboda haka sai su faɗi wani abu wanda aka riga aka hukunta shi a sama saboda haka sai shi ɗan ya saci ji idan ya ji wannan abin sai ya je ya sanar da boka boka kuma sai ya ƙara da ƙarairayi guda ɗari wannan shi ne dalilin da ya sa wani lokacin idan kuka ji boka ya faɗa abu sai ku ji ya yi daidai da gaskiya
وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رض- ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga safiya bintu abi ubai ta ji daga wani ɓangare na mata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما duk wanda ya je wajen malamin duba ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata abin da ya ba shi amsa to ba za a shi sallarsa ta tsawon kwana arba'in ba
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال an karbo daga kabisa dan mukharik Allah ya yarda da shi ya ce
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa
العيافة والطيرة والطرق من الجد
annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yin zane a ƙasa da kuma canfi da kuma tsoratar da eh, da kuma tsoratar da tsuntsu ma'ana mutum ya tashi tsuntsunsa in ya ga yayi dama to sai ya ce wannan tafiyar da zai akwai sa in ya ga kuma ya yi hagu to sai ya ce wannan tafiyar tasa babu sa'a sai ya batta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duka waɗannan abubuwan guda uku suna daga cikin bokanci da kuma sihiri
رواه أبو داود بإسناد حسن abu dawud ne ya rawaito da sanadi mai inganci وقال الطرق هو الزجر أي زجر الطير وهو أن يتيمن أو يتشاءم ب- بطيرانه فإن طار إلى جهة اليمين تيمن وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم قال أبو داود والعيافة الخط kamar yadda muka yi bayani na
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد an karbo daga abdullahi dan abbas yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce duk mutumin da ya dosani wani ilimi daga ilimin taurari to tabbas ya dosani wani bangare na sihiri ya ƙara abin da ya ƙara رواه أبو داود بإسناد صحيح أبو داود نيرويت لسند ينغنتش وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله an karɓo daga muawiya ɗan hakan ne yake cewa na ce ya manzan Allah إني حديث عهد بجاهلية ni ban jima da shiga musulunci ba وقد جاء الله تعالى بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان gashi kuma Allah ya zo mana da musulunci kuma a cikin mu akwai wasu mazaje waɗanda suke zuwa wajen bokaye قال فلا تأتهم maza Allah ya ce kada ka je wajen bokaye ق- قلت ومنا رجال يتطيرون yace to ya manzan Allah akwai kuma waɗanda suke yin canfi قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan wani abu ne da suke samun shi a cikin kirazan su saboda haka ba zai iya kautar da su ba ana canfi ba shi da amfani in ka ga wani abu a hagu ka ce ba sa'a ko ka gan shi a dama ka ce akwai sa'a ba zai amfanar da komai ba na قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك رواه مسلم sai shi a muawiya bin al-hakam yake cewa to daga cikin ah, mu kuma akwai waɗanda suke yin zane a ƙasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wani annabi daga cikin annabawa wanda yake yin zane duk wanda zanen sa irin na wancan annabin to wannan babu laifi
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda abu mas'ud al-badari ya rawaito ya hana cin kuɗin kare da kuma kuɗin karuwa da kuma abin da boka yake samu ta sana'arsa ta bokanci متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito باب النهي عن التطير babin da yake hani akan yin camfi فيه الأحاديث السابقة في الباب قبله akwai wasu hadisai waɗanda suka gabata a babin da ya gabata su ma za su shiga cikin ah, abubuwan da suke da alaƙa da wannan babin
وعن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga anas allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana لا cewa عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل
la aduwa ma'ana ba a ɗauka ciwo wala tsirata canfi ba shi da tasiri wai jibril fa'al annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma kyakkyawan fata yana burge ni قالوا وما الفأل aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam menene fa'al ne kyakkyawan fata قال كلمة طيبة sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalma mai kyau متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال Mazala tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa a cikin wannan hadisi na Ibn Umar.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس
Ba a ɗaukar cuta, mana cuta ba ta da tasiri ta yadda za ta gangara zuwa wanda yake mai lafiya da kanta sai da izinin Allah. Wala tsira hakanan canfi ma ba shi da tasiri. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa in har akwai wani abu shu'uni to yana kasancewa ne a gida da mata hakanan yakan iya kasancewa a doki.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير an rawaito daga buraida Allah yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la ya taɓayyar baya yin canfi
رواه أبو داود بإسناد صحيح abu dawud ne ya rawaito da sanadi ingantacce وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال an karɓo daga urwatu ɗan amir Allah yarda da shi yake cewa an ambaci canfi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا abin da ya fi kyau a ciki shine kalma mai kyau fata mai kyau ba ta mayar da musulmi na'am فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت na'am ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك idan mutum ya ga wani abu da bai yi masa kyau ba sai ya ce ya Allah babu wanda yake zuwa da kyakkyawan abubuwa sai kai babu wanda yake tunkuɗa munanan abubuwa sai kai kuma babu tsini babu dabara sai kai ka
رواه حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح Abu Dawud ne ya rawaito da sanadi mai inganci
باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو دينار أو مخدة أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف و- وسقف وس- وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإت- بالإتلاف الص- والأمر بإتلاف الصورة Babin da yake nuni akan cewa haramun ne a tsawwara abu mai rai a jikin shimfiɗa ko a jikin dutse ko a jikin tufa ko a jikin kuɗi ko a jikin katifa ko kuma a jikin ah, matashi ko wani abu makamancin haka. Sannan babin yana nuni akan cewa idan an samu to a yi ƙoƙari a ɓatar da wannan abin da aka yi na zane ko kuma surantawa.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم waɗanda suke suranta irin wannan surar to ranar alkiyama za a yi musu azaba a ce ku raya abin da kuka halitta ku raya abin da kuka kirkira متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karbo daga aisha allah yarda da ita take cewa قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر manzo allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya zo daga tafiya وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل a lokacin na suturce wata taga ta da wani kyalle wanda a jikinsa akwai mutum mutumi فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi sai fuskarsa ta canza
وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ya ce ya ki aisha waɗanda suka fi tsananin azaba ranar alkiyama su ne waɗanda suke kwaikwayar halittar Allah
قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو ya وسادتين ce sai muka yayyanka shi muka sanya wannan a labulan ya- muka yi matashi guda ɗaya ko matashi guda biyu da shi متفق عليه bukhari da musulmi suka rawaito mana muka yi rigan matashi da shi guda ɗaya ko kuma guda biyu
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan abbas allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم duk wani wanda yake yin mutum mutumi to yana cikin wuta duk mutum mutumin da ya yi to za a sanya masa rai kuma a yi masa azaba da wannan a wutar jahannama
قال ابن عباس Mm.
فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة فاص- فاصنع الشجر وما لا روح فيه ibn abbas yake cewa idan babu makawa sai ka yi mutum mutumi sai ka yi hoto to ka yi kokari ka yi na bishiya ko na wani abin da ba shi da rai
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول an karɓo daga shi abdullahi dan abbas yake cewa na ji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa
من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بناسخ duk wanda ya suranta wani abu a duniya to za a ɗora masa cewa sai ya busa masa rai ranar alkiyama tare da cewa kuma ba zai iya busawa ba متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito masu mu saboda ƙwarewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya a darussan da za su zo nan gaba kafin wannan lokacin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh